نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وجه yau uku ga watan safar shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 28 ga watan bakwai shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar الشيخ محمد صالح الإفيمين عليه رحمة الله yanwa idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne a fasali na takwas a cikin fasali na takwas fasalin da malam ke mana bayani game da siffar sallar manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tsaya daidai gabar da malam ke koya mana yadda annabi yake ɗora hannunsa na dama akan na hagu ya kuma dora shi akan kirji idan ya tsaya don fara sallah kamar yadda muka gabatar wancan sati annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan yi alƙabbu ko alwada'u kamar yadda muka faɗa shi alƙabbu shine mutum ya rike hannayensa alwada'u kuma shine mutum ya dora kuma kowanne daga cikinsu muka ce mutum zai dora hannunsa ne akan kirjinsa ko ƙasan ƙirjinsa kaɗan wanda yake tare da ƙirjin amma ba a ɗora hannu akan ciki ba kuma a ɗora hannu akan cibiya amma yadda sheik muhammad nasiruddin albani ambata a cikin sifatu salah nashi ya ce duk wani hadisi da ya zo yake bayani game da annabi yana tsora hannu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wani guri inda ba kan kirji ba ya ce to wannan hadisi bai inganta ba wannan kuma shine maganar da tafi inganci za mu tashi daidai gabar da malam ya ce fa'ida ga wata fa'ida alhikmatu min zalik hikimar da take cikin ɗora hannun dama a kan nahagu sannan a mai da su kirji ga wasu daga ciki malam ya ɗan kalato mana ya ce alhikmatul ula hikima ta farko a ta'assi bin rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai tsantsar koyi ne da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kame da maka ambata wancan sati wa hafihi ƙa'idatu mala ce wannan wata ƙa'ida ce an ta mu'minun kai a matsayinka na mumini taf'alu ma fa'alahun rasulu sallallahu Alaihi wasallam kawai za ka aikata duk abin da ka ga manzan Allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya aikata saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce maka لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة كو أسوة حسنة دي تبتأت كراؤي لمن كان يرضو الله واليوم الآخر للي حقيقة كنا دا كيكاوان أبن كوي كيكاوان أبن كوي شيني أسوة حسنة كما يدى ما ليت التأسي أصلا كلمة كينا يتي في رسول الله أتكين دكا نشأنا من زن الله صلى الله عليه وسلم wato shi sa za ku ga rayuwar manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukanta a buɗe take gaba ɗayanta in ka kalla yadda rayuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take gaba ɗaya ba ta da sirri abinda nake nufi da sirri ba irin sirri in zo in same ka in gaya maka magana ne da kai ba a'a a ce akwai wani abu na musamman da annabi yake yin sa a ɓoyi babu saboda shi rayuwarsa gaba ɗaya a bar koyi ce rayuwarsa gaba ɗaya a bar kallo ce ga wanda suke tare da shi shi sa sai kaga hatta abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi a cikin gida da matansa sai ka ji an rawaito hadisi ana karantawa kai nana Aisha tace ma mun kasance muna wanka tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga cikin bandaki kenan tace har muka ibi ruwa a tare annabi ya sa hannu zai ibi ruwa a cikin kwanon ko daron ko bahun ɗiba ruwan nima na sa zan ɗiba hawan lokaci nakan ce masa da'ani da'ani banni na ɗiba kafin kai banni na ɗiba kafin kai in ba manzon Allah ba za a yi masa haka sallallahu alaihi wasallam saboda shi rayuwarsa addini ne wannan abin da yake na ban ɗakin addini ne shari'a ce shi sa rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin ta abin koyi gaba ɗayanta malai ce wa tatruku ma tarakahu za kuma ka bar ka kyale abinda duk manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bari a fahimta illatahu aula ka fahimci dalilinsa ko baka fahimta ba kawai kai an bautar da kai ne kawai akan biyayya ka bi kawai duk abin da aka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi rufe idan ka bi shi yi koma menene insha Allah ta'ala ka tafi tudun musira ko menene ba baka bukatar ka tambaya shi sa annabi ne ya tabbata kadai ake masa biyayya ido rufe an banda anan babu wanda zaka rufe idan ka kai masa biyayya ko wane ne zaka kalli abin da yake nashi mai kyau sai ka dauka sai ka kalli abin da yake nasa na kuskure sai ka nema masa gafara sai ka bar masa kayansa haka ake yan uwa amma babu wani wanda ake bin sa ido a rufe ko malami ne ko ba malami ba الحكمة الثانية حكمة تبيو الوقوف هكذا وقوف ذل ما ليتي wannan tsayuwar da kai irin wannan tsayuwar da aka yi ka dora hannun dama akan na ka dora shi akan kirji ma laice kana kallo ka san tsayuwa ce ta kaskanta kana gaban wani wanda kake gani sama yake da kai ya fi ka kai mabukaci ne a wajensa tsayuwa ce ta kaskanta وحق لك أن تضل بين يدي عزيز مقتدر malallai ya cancanta a gare ka ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka kaskanta din a gaban wanda yake azizin mai izza ne shi muqtadir kuma mai iko ne shi azza wa jalla mai girma da daukaka fa huwa dhillun bayna yaday azizin malai ce to wannan ba wani abu bane face ƙasƙanta da bawa ya yi a gaban wanda yake al'azizu mabuwayi wali haza saboda haka ne yan bagi ayyu tsirika bi ra'sihi ƙalilan to idan mutum ya irin wannan tsayawar bayan ya ɗora hannunsa na hagu akan na dama akan na hagu ya ɗora akan ƙirji malai ce ya kamata a gare shi ayyu tsirika bi ra'sihi ƙalilan sai ya ɗan ƙasa-ƙasa da kansa ya ɗan jefa kansa ƙalilan haka misali sai dan yaka da kansa ma'ana lokacin da ka zo gaban mutum kake dan dukar da kai kake dan sunkuye da kai me yake nuna ba ganin girman sa da darajarsa ina fata an fahimta to mutum mutum ba zai tsaya haka kawai yana kallon sama ko haka ba a aje dan sunkuye da kansa ne kadan amma qala ulama malamai suka ce la yadau dhiqnahu ala sadrihi sai dai jefa kan nasa ko kasa da kan nasa ba zai dora haɓarsa a kan ƙirjinsa ba zai haka ba ɗan kwan fahimta mutum ba zai zo ɗora hannun sanda ma akan wani kuma sai haka wannan kuskure ne bai tabbata daga aikin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ɗora haɓa a kan ƙirji a ɗan ƙasa ake da kan kawai kaɗan yawwa don kana gaban subhanahu wa ta'ala ne dole ne kai ƙasa ƙasa da kanka أي لا يخفضه كثيرا حتى يضع الضغن الذي هو مجمع اللحيين على الصدر ما ليتي بزي كسر كنس بس ديوة تيد زي سنة الضغن شيني نن حبسا الذي هو مجمع اللحيين abin da ake nufi da azzikiru shine majma al-lahayyin matattara inda waɗannan kasusuwan guda biyu suka tattaru al-lahayyin sune wannan kasusuwan guda biyu wanda suka taho daga nan ai an gansu ko ga daya ga daya sun taho sun haɗe a ina sun haɗe anan inda haɓa take inda gemu ke tattarwa ko yawwa su ne allahayai daga na ka samu allihiyatu gemu kenan an fahimta amma allahayan ɗin waɗannan ƙasusuwan guda biyu su ne to waɗannan su nan ne ake sai masa haɓa kenan to mutum ba zai kora ta akan ƙirjinsa ba bal ya fi buhu ma'a fasilin zai ɗan ƙasa da kan ne ma'a fasilin tare da rabewa tsakanin ita haɓar da ƙirjin yasirin an sadirihi ma'a fasilin yasirin tare da rabewa kaɗan an sadirihi daga ƙirjinsa ba a so ya taɓa ƙirjin gaba ɗaya ƙala ba'abu ahlil ilmi mala ya ce wasu sashi daga cikin ma'abuta ilimi suka ce yanzu ila mawdu'i sujudihi masallaci idan ya haka abu na gaba da yake gabansa shine sai ya kalli inda yake dora goshinsa ko inda zai dora goshinsa wala yanzuru yaminan wa yasara ba zai kalli hannun damansa ba ba kuma zai rinka kallon hagunsa ba lokacin da mutum ya tsaya ba zai rinka kalle kalle ya rinka kallon damansa ba ba kuma zai rinka kallon hagunsa ba ina zai kalla shine sai ya kalli inda zai yi mai zai dora goshinsa li hadith ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisin malam abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa bil muhazzab wanda yazo a cikin littafin al muhazzab littafin al muhazzab littafi ne da babban malami abu ishaq ash-shirazi ya rubuta shine malam yahya an-nawawi ya dauka ya masa sharhi sa masa al-majmu'u sharhul muhazzab wa wawagege littafi ne sosai wanda yake kunshe da fikihu eh wanda yake fikihu ne fikihul muqaran ne ana gwama tsakanin fikihohin mazhabobi a fitar da natija ana ɗaya daga cikin manyan littafan da ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa duk wanda bai karanta su ba to lalle bai san fikihu ba akwai al-mughni littafin al-mughni na ibnu qudama al-maqdisi alaihi rahmatullah akwai wannan littafi na majmu'u ash-sharh al-muhazzam na Imam an-Nawawi sannan akwai littafin al-istizkar wanda wanda shine na Malik ibn Abdul Barr an-Namari Allah madaukakin sarki ji kansu da gafara dalaban ilimi dai sai kokari ku same su ku karanta littafai ne na fiqh wanda insha Allah ta'ala idan ka sha su to babu wata mas'ala ta fiqh da za ta buya a gare ka insha Allah ta'ala yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha as-salah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan zai bude sallah lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi baya kallon ko ina sai zuwa inda zai dora goshinsa qala fi sharhihi sai imam an-nawawi ya faɗa a cikin sharhin wannan hadisi yace gharibun wannan hadisi garibi ne la a'rifuhu ban san shi ba wafi ma'anahu a cikin ma'anar wannan hadisi ma'anar hadisan da suke bayani game da dora ko kuma kallon inda mutum zai dora goshinsa a hadif akwai wasu hadisan daban da duk sun zo suna bayani akan idan mutum ya sujjada zai dora zai kalli inda zai dora goshinsa ne mala yace kulluha duk hadisan su ma da suka zo akan kallon inda mutum zai dora goshinsa ba'ifatun dukkanin su masaroni ne dan ku an fahimci wannan da kyau to a nan za mu ɗanyi bayani kaɗan lallai kamar yadda duk wanda muka karanta sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da shi malam albani da ya zo wannan gabar ya kawo hadisai kusan guda biyu ko uku wanda imam al-baihaqi da imam al-hakim da wasu malaman suka rawaito da suke bayani game da idan mutum ya tsaya kallonsa ganinsa inda ake so sai mai da shi gurbin da zai dora goshinsa nan zai rinka kallo ya kawo hadisai to sai dai malamai sun yi sabani akan ina mutum ya kamata ya kalla daga sabanin da malamai suka yi zaka gane cewa akwai matsala dan idan akwai nasi sarihi karara ai babu wani sabani akai ko a ce ga wata magana ingantacciya manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya ce kaza to wai zai sabani akan ta babu sai dai wanda bai sani ba wanda hadisin bai iso masa ba to sai ya bada fatawa da wani abin na daban amma duk wanda ya san hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musamman waɗannan manyan jigajigan malaman masu tsoron Allah wanda duniya ta shirye su tsoron Allah kullum burinsu shine su haskaka wa mutane su koya musu wani abu da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba su saba magana manzon Allah da gangan ba ina fata an fahimta to abin da yake faruwa ƴan uwa shine akwai wani malami da ya rubuta wata risala risala ce qasira jiddan tana da gajeriya ce kwarai da gaske ya sa mata suna at-tahrirul jali fi adami thubut shay'in marfu'in fi an-nazari ila mahalli sujud sunan risala kenan at-tahrir al-jali fi adami thubut shay'in marfu'in fi an-nazari ila mahalli sujud sai tattara hadisan duka da suka zo daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da suke bayani game da kallon inda mutum zai ɗora goshinsa idan ya tsaya gaba ɗayan hadisan yace guda bakwai ne kawo su kuma kuma kowanne hadisin ya kawo shi ya masa tahalili da takhariji da qiqi ilmi ya masa takhariji wanda yake na ilimi kuma da bin diddigi ɗaya bayan ɗaya sai da ya- sai da ya warware hadisin ya kunce shi gaba ɗaya ya fitar da abin da yake da kyau ya fitar da abin da ba shi da kyau to ƙarshen natijar binti- bincikensa don kana tsawaita ƙarshen natijar bincikensa abin da ya tabbata shine duk hadisan guda bakwai babu mai inganci a cikinsu duka kuma ba sa cikin irin hadisan da za a ce wani zai karfafa wani a ce hasan ne lighairihi a'a duk hadisan suna da rauni sosai abinda nake so ku fahimta anan shine duk wani babu wani hadisi muttasal muttasili musnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da yake bayani annabi ya ce a kalli inda za a dora goshi babu saboda haka waɗancan hadisai da duk malam albani ya kawo shi ma wannan malami ya kawo su dubba su hadisai ne gaskiya da ba su inganta ba ba su inganta ba risalar tana nan na duba ta tana da kyau kwarai da gaske ya yi kokari sosai to me menene abin yi ina mutum zai kalla kenan tun da hadisai ba su inganta ba ina fata an fahimta yawa saboda saboda yan yan uwa kullun shi ilimi ci gaba yake samu ina fata an gani ilimi kullun abin da ake so ci gaba yake samu bincike na ilimi ya haifar maka da abin da ka sani yau ba shi ka sani jiya ba abin da ka sani yau ba shi ka sani gobe ba wannan shine bincike na ilimi wancan lokacin da muka karanta littafin sifatu salatin nabi mun karanta ne kawai mun yi ta kalidancin abin da malam albani ya rubuta muka wuce yanzu kuma yanzu kuma wani abu na karatu ya bayyana akan mu wanda ba wanda ba wancan ba kun ga sai a zo a gyara kenan ko yawwa to malam abdurrazak ibn hammam as-sanani mai littafin al-musannaf ya kawo asar wanda suke nuna cewa wasu daga cikin tabi'ai da dama sun yi umarni ko kuma sun kwadaitar akan lalle inda ya kamata a rinka kallo lokacin da mutum zai sallah shine gurbin sujjadarsa ba wai suna zingina abin zuwa ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bane a'a suna kwadaitarwa ne daga cikinsu akwai muslim ibn yasar akwai ibrahim an-nakhai akwai muhammad ibn sirin wanda dukkaninsu malamai ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai sannan jumhur jumhur na malaman maza- mazahib din nan guda hudu dukkanin sun tafi akan cewa su ma idan mutum ya tsaya zai kalli inda zai ɗora goshinsa ne al-imam abu al-imam abu hanifa al-imam shafi'i imamu ahmad ibn hanbal dukkanin sun tafi akan idan mutum ya sujada zai kalli inda zai dora goshin sa ne idan mutum ya tsaya kai afwan imam malik shi kadai ne yake gani idan mutum yayi ya tsaya zai kalli gaban sa ne wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram imam malik da masu da masu bin mazhaba su zaka ga su abinda suka tafi akan shi zaka ga dimbe ba mazhaba maliki zaka ga ba ba kasa yake kallo mun zai sallah ina yake kallo gabansa gabansa haka saboda an ce fawalli ka juyar da fuskar ka shatsarar masjidil haram setin daura da ɗaki mai alfarma seti kaga ba ƙasa aka ce ba saboda ka a malikiya za ka galibi gaba suke kallo shi sa an in masu sallah a waje ne in ɗan maliki ne sai kana tafiya na kallon ka ba haka ba ne wasu kuma suka ce wasu wanda suke dauka wanda suke dauka wancan hadisi da muka ce bai inganta ba suka ce daga cikin malaman maliki suka ce a to me zai hana mutum ya hada guda biyu fa walli waja haka shattara al-masjid al-haram kuma ka kalli kasa sai ka sai kai haka kenan da idan ka kalli gaban ka wasu kuma kai haka kai harara kai harara gake kaga wannan akwai mashakka a ciki akwai wahala akwai wahala to yan uwa abinda ake ciki shine Allah subhanahu wata'ala ce qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una lalle musulmi sun rabauta sune waɗanda a cikin sallarsu akwai khushu'i sai malamai suka ce duk abinda idan ka tsaya a lokacin kana kallon sa ko ka jefa idan ka wajen zai fi jawo maka khushu'i da nutsuwa shi zaka yi a lokacin idan kasa zaka kalla kamar yadda ya zo a cikin waɗansu hadisin da ba su inganta ba ka kalli ƙasa ne domin ya zama maka kushu'i ya halatta sai ka haka yanzu misali don mutumin da ya zai tsaya a waje yake sallah a waje inda mutane suke wucewa tsakani da Allah ka ce daga irin sai ranka kallon mutane da kake tsammani wannan sallah ba za a samu kushu'i a cikin ta ba kana ganin kowa yana wucewa kana kallo maza suna wucewa mata suna wucewa yara suna haye kowa yana wucewa kana kallon sa ido yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da suke saurin kesa kwakwalwa ba haka bane da ido ya kalli abu za a kwallo ta fara sakawa za ka manta ma da sallar da kake yi ba haka ba ne to ba daidai ba ne kasance kana tsaye kuma kan a kalle-kalle haka ba daidai ba ne a lokacin sai ka duba menene zai fi ja maka kushu'i kalli ƙasa kalli ƙasan sai ka yi sallata a haka kayan don yi ja maka kushu'i ko da wancan hadisin bai inganta ba za ka yi hakan don yi ja maka kushu'i saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah zai nan fi salatihim khashi'una idan a cikin ɗaki kake babu laifi babu laifi don ka kalli bango in babu zane-zane a cikinsa ko wani a makamacin haka in dai haka zai zama kushu'i babu laifi amma dai abinda malamai suka haɗe daga cikin abinda malamai suka hana shi ma ba nassi bane yan uwa shine taghmidul ainayi shine rinsa idanuwa zaka sallah sai ka za ku suna rufe idan sun zaci sallah sai su rufe idan su da sunan ko tsoron Allah ne ko menene shi ma ba daidai bane malamai suka ce ba daidai bane saboda yayi kamanceceniya da abinda kiristoci suke wajen ibadotun su kiristoci ne in suna in suna wannan abubuwan nasu zaka an rufe ido ana taka tabu kuma da abinda kiristoci suke cewa ake mime makaurace masa khaliful yahuda wan nasara ku saba yahudawa da nasara saboda haka kada mutun ya haka yan uwa almuhim shine idan ka tsaya ya kasance idanka yana kan abinda ba zai shagaltar da kai ba a wannan gabar yan uwa kun ga duk lokacin da ka tsaya zaka yi sallah to dole ne wajibi ne duk abinda ka san zai shagaltar da kai wa barin nutsuwa ga sallah to dole ne ka kautar da shi daga gabanka sawa'un abu ne da zaka ji ko abu ne da zaka gani akwai hadisin imamu ahmad da al-imamu abu dawud da malam albani ya kawo shi a cikin sifatu salati nashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la yanbaghi ay yakuna fil baiti shay'un yashghulu al-musalli kwata kwata bai kamata bai kasance a daki akwai wani abu da zai shagaltar da mai sallah lokacin da zai sallah kwata kwata shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu jaham ya taba kawo masa kyautar riga wata riga mai kyau mai tsada ya kawo annabi dan annabi ya rinka fita taro da ita annabi sau ɗaya ya sa ta a jikinsa sai ya sallah da annabi ya gama sallah sai ya tattara riga ya ninke sai ya kira wani ce aje a maiwa da abu jaham ya bani wata babu zane-zane a jikinta in aka ce riga mai zane-zane a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta ta fa a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina kimiyya da fasaha da ake irin wannan zane-zanen a cikin riga irin namu ka gari ga wani lokaci an rubuta suna wani an yi hoto wani an yi kaza da sauransu ina fata an fahimta annabi ya cire rigar ya ce a maiwa da abuja a bashi mara zane-zane ya ce ɗaji saura iris da shagaltar da ni ga sallata in ji manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin bukari da musulmi saura iris in ji annabi ta shagaltar da ni daga sallata to ya irin abubuwan zane-zane yanzu ka kalli zakharif da ke cikin masallatanmu ado kala-kala ga shi nan tayil ɗin ma da ake sawa kawai abin kallo ne wani yana sallah na irga tayil wani kuma kana sallah kawai in ka juya gaban ka sai gari ga ronaldo ba haka ba ne ga shi nan ronaldo da lamba bakwai a bayansa ga shi nan a bayan kana ta kallon ronaldo shi na kusa da ke wani ma sai ka ga rigar da zai sa shi gure ta masallaci wallahi hoto ne a jiki sura ce gunki ne a jiki ba daidai bane irin musamman in uwana matasa mun ji tsoron Allah in za ka yi sallah ka kimtsa ka shirya da kyau za ka je ka gana da Allah ne irin shigar da muke yi mu zo da ita masallaci mai sallah wani na rantsa da Allah sirkinsa in kira shi ba zai je aka ba na sha mai ta mutumin da yake ganin girma ya kira shi ce zo ina son ganin ka ba zai ce masa haka ba kaga wani zai sallah fa in yi haka ya ruku nan bayan sa wajen duwawansa sai ya bude ana gani a fili saboda Allah ba daidai bane ba daidai bane saboda ka duk abin da ka san zai shagaltar da kai a kautar da shi daga inda zaka yi sallah ko menene annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la salata bi hadarati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasan babu sallah ga wanda yayi sallah idan abinci ya halatto ma'ana in mutum yana jin yunwar da ta wuce ka'idar da ba zai iya nutsuwa ya sallah ba kada ya sallah ya tsaya ya ci abinci sannan sai annabi ce wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan ko lokacin da dauda da guda biyu fitsari da bayan gida suke tunkudarsa suke tunkudarsa yake jin fitsari da yawa yake jin bayan gida da yawa annabi ya ce ba babu sallah a wannan lokaci la salata annabi ya kore sallah la ce wannan la nafiya lil jinsi nafiya ce liljinsu ta kore dukkan la salata shi sa ga an mata nasaba babu sallah duk wannan me yasa aka wannan yan uwa dan ka samu nutsuwa cikakkiya ne ka gana da Allah subhanahu wataala yadda ya kamata to yanzu zaka ga daga cikin fa akwai wanda zai zo yana sallah fa yana sauraron radio fa wallahi in ko akwai wanda zai zo kunna radio yana sallah yana sauraron radio nan kuma ga TV ko TV tana yi ana wani series da yake jin dadin sa ko take jin dadin sa wa ba ta so wuce ta amma za ta yi sallah haka ba za ta kallo ta amma tana jin duk abin da ake faɗa ana ta surutu ita kuma tana sallah to da Allah wannan me take yi kenan zuciyarta tana ina an ce Allah yana fuskantar mai sallah zuciyarta tana TV ne ko tana wajen Allah ne ya kuwa wannan abin da na faɗa da Allah ana yi ko ba a yi to shi sa duk abin da yake zai shigaltar da mutum bai kamata ba bai kamata ba wani lokacin zamu ga mun zo nan mana sallah an zo ana ana mana DJ a nan wajen saboda tsabar rashin mutunci ana sallah a masallaci amma wani wani mutumin banza ya zo ya kunna mana DJ ana ana kiɗa mun wannan ai rashin rashin rashin mutunta addini kwata kwata mutum baya mutunta addinin sa kwata kwata bai kamata ba to duk lokacin da mutum zai sallah ya kalli duk wani abin da zai shagaltar da shi sai ya kautar da shi sai ya matsar da shi shi sa da yawa daga cikin malamai suka ce irin rubutun da ake ga an zagaye masallaci da ayatul kursi ne menene suka ce duk ba daidai bane wani ba wallahi yana sallah yana karanta ayatul kursi wannan ba daidai bane sai a ba masallaci kawai haka duk wani abin da aka san a gabe yake to sai a kautar da shi dan ko Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan bayan na dan yi shi ne da tsayi saboda bayani ya riga ya gabata an riga an saba kowa an zai sallah zai ce zai dora goshin sa ne a ina zai mai da idan sa ne ina mawdu'i sujudi haka ne to shi sa na kama wannan bayan dan mu je hadisan da suka zo akai basu inganta ba sai dai babu laifi idan hakan shi zai fi sa maka tsoron Allah ka kalla dan haka babu laifi insha Allah ta'ala malai ce qultu sai nace inji malam Usaimin wa fi sahih al-bukhari min hadith al-bara ibn azib radiyallahu anhu ya zo a cikin hadisin da ke cikin sahih bukhari daga sahabi barau dan azib Allah ƙara masa yarda annahum kanu cewa su sahabbai sun kasance idza sallau ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam idan suna sallah da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi farafa'a ra'asahu sai ya daga kansa minar ruku'i daga ruku'insa qamu qiyaman sukan tashi su ma tsayi sukan tsaya tsayuwar da hatta yarawnahu sukan tsaya tsayuwar da hatta ya raunahu kada sujada har sai sun ganshi yayi sujada sannan su tafi sujada ma'ana abinda malaka su nuna maka shine sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna kallon lokacin da yake yin sujada tunda suna kallon lokacin da yake yin sujada ashe ba kasan suke kallo ba kenan ko kaga idan suna kallon inda yake inda suke dora goshin su ne a lokacin ta da ta za su ga sujada ba za su gani ba musamman da wanda suke bayan su to abinda ba laifin nufi kenan tunda za su tsaya ne daman ka'ida idan aka tsago daga ruku'u kai a matsayinka na mamu ba za ka tafi ba har sai limami ya ji ya ce Allahu akbar ya dora gushin sannan kai kuma sai ka tafi ba tare ake yi ruku'u da limami ba a'a yadda sabai suke suka ce muna tsaye ne har sai annabi ya tafi idan ya kai hannunsa da gushin da gushin a lokacin sai ya ce Allahu akbar sannan kuma sai mu tawo sai mu bi shi to suna gani ne da idanuwansu saboda ba ƙasa suke kallo ba wannan hadisi yan uwa malai ce al-majmu'u malai ya ciro shi ne a cikin littafin al-majmu'u sharhul muhazzam na imam an-nawawi wa fihi min hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma haka nan yazo a cikin hadisi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda fi salatil kusufi a cikin sallar kisfewar rana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan annabi yayi sallar kisfewar rana ne kawai annabi bai taba sallar kisfe wata ba an samu ya sallar da rana ta kisfe ne annabi ya sallar qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika mun ganka ya rasulullah kana kokarin rike wani abu ko kamo wani abu a inda kake a annabi yana sallah ne a lokacin da ake sallar kisfewar rana sai aga annabi yana haka yana minka hannu kamar zai ciro wani abu yana haka yana haka sai aka sabai sai ganshi wanda kansa aka yi kita ya za a yi gan shi an ku an gane sai nuna maka cewa ashe sahabbai ba wai inda goshinsu zai taɓa nan suke kallo a'a suna kallon wani abu ne a lokacin tunda suka iya ganinsa abinda malam usman yake so tabbatar maka kenan ana sun mar'aina ka ta ka'ata sannan sai muka ga kuma daga baya kana ja da baya kana ribas kana ribas kana dan ja da baya da baya a hankali kala sai annabi ya ba su amsa yace inni ra'aytul jannata daga nan inda nake da nake sallah naga aljanna sallallahu alaihi wasallam eh an an nuna masa aljanna mai matsayin da babu irin sa kenan fatanawaltu minha unqudan annabi yace mika hannun da gugan nayi na mika hannu ne zan ciro wani kama a ce nonon ayaba ko nonon inibi irin da curi guda shine unqud an gane curi guda wanda yake a haɗe idan ayaba tana a haɗe ko inibi yana a haɗe abinda yake a curi annabi ce sai naga irin wannan a cikin ƴaƴan itatuwan aljanna sai na mika hannu zan ciro sallallahu alaihi wasallam fili ya ganta ga tana a gaban sa ira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ce walau akhadtuhu da na samu dama na ciro wannan taran taran ƴaƴan itatuwan da na gani la akaltu minhu da kun ci daga gare shi ma baqiyatid duniya har duniya ta tashi za ku ta cinye ba zai kare ba wannan kawai guda ɗaya zaka dauka irin irin nonon ayaba guda ɗaya wanda guda guda goma ko guda kaza a ciki annabi ce da ya ciro shi ya kawo za su ta ci kullum kuma ba kuma ba zai kare ba sallallahu alaihi wasallam to amma dai annabi bai turo ba saboda sai alahira ake ci eh ba a ci a duniya ba a ci a duniya idan Allah ya sa ka shiga aljanna kaga zaka ci kenan eh Allah ma ya kiyaye rashin shiga aljanna Allah ya kiyaye wannan hadisi an kuwa imam imam muslim bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul azan babu raf'il basar ila al-imam fi salat imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul kusufi babi ma ma urida ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam قالت وإذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة فلا ينظر للكعبة إذا مسلتي يا كسنتي أتكم مسلتي من الفرمايك سلت دكشي كنا عند كعبة تكي كنا إيه هنجان كعبة وأمامه الكعبة أقبانك أقوي كعبة غاتا فلا ينظر للكعبة to ba za ka daga ido kai ta kallon Ka'aba ba don wasu malaman haka suka ce suka ce wa idan a masallaci mai alfarma kake wasu kai ta kallon Ka'aba sai kai ta kallon Ka'aba saboda an ce fa walli wajhaka shatsar almasjid alharam ai shatsara aka ce shatsara ba ita aka ce ke ta kallo ba Allah subhanahu wataala bai bautar da bayi a ce kallon ɗakin Ka'aba ibada kake lada ake kake samu babu wannan ina fata an fahimta yawwa innama yanzuru ila mawdi'is sujud to a lokacin kuma abin da ya fi dacewa da tsoron Allah wanda ka kalli inda zaka dora goshin naka kamar da muka faɗa duk inda kake ka kalli inda zai fi baka khushu'i da tsoron Allah sai ka kalla a lokacin annazuru ila alka'bati laysa ibada mala yace kallo izuwa ga dakin ka'aba lokacin da kake kusa da ita wannan ba ibada bace da Allah ya bautar da mu da ita laysa mashru'an fi salati ba a shar'anta yin hakan a cikin sallah ba wa idza kana al-insanu yuridu an yanzura ilaiha idan mutum yana so ya kalli dakin ka'aba nazara ta'ammulin wa ta'zimin kallo ne na daukar izina kallo ne na girmamawa dan ka girmama dakin ka'aba dan ka ɗauki izina wa ɗakin ka'aban ka rinka tana cewa ta annabi ibrahim alaihi salam su suka gina wannan ɗakin da umarnin allah maɗaukakin sarki ka ga girman ɗakin ka'aban to babu laifi idan ka mata wannan kallon falan tasirar ibada bin nazari ba zai kasance ibada ba ce da mujarradin ganin kawai dan ka kalla da wannan ɗaukar izina wannan babu laifi walakin bi ta'ammulin wa ta'zimil khaliqi azza wa jalla sai dai zaka kalla ne domin ka ɗau izina domin ka lura da wasu abubuwa da kuma girmama mahalicin shi ɗakin ka'aban a mai girma da ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace a nan za mu dakata insha Allah ta'ala gobe za mu tashi wala ya fa'ura asahu ila samai na'am na'am eh na'am eh okay malar rufa ya ce mutum ne yana bin limami sai limami ya yi sujjada ya dago ya fara tahiya ya kusa gama amma shi yana cikin sujjada bai dago ba galibi wannan mun sha yin bayani a kansa duk mutumin da yake duk mutumin da yake aka samu abin nan me zan ce fasil tsakaninsa da limami tsawaitawa tsakaninsa da limami malamai sun ce ba shi da sallah ka'ida shi limami an ajiye maka shi ne fadan kai koyi da shi inna ma ju'ila al-imamu mai li yutamma bi haka annabi ya faɗa shi yasa kawo abin da adatul hasri kadai dalilin da yasa aka sa maka limami dan kai da kake baya kai koyi da shi shi sa annabi sai ya ƙara bayani yace fa idza kabbara fa kabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza haka idan yayi kabbara kai kabbara idan yayi ruku kai ruku idan ya dago shine abin da zakai amma limami ya dago daga sujjada attahiyatu lillahi wa salawatu ya kusa gama kai kuma kana cikin sujjada ba kake bi kenan san zuciya ka kake bi kenan shi sa da kane da wal liman a kun sa akwai wal liman ko da kuma sa'al liman duk ba su da sallah da suka ce eh so ake ga zama to me kanin liman to kanin liman din ma ba a so kuma kai baya da yawa mutumin da yake yin aiki kafin liman shi dama wannan ba shi da sallah zai yi rukuku ya tafi kamar liman ya tafi ya bata sallah haka nan wanda suke tare da liman shi ma wannan akwai matsala haka nan wanda shi kuma liman zai yi dade bai yi ba shi ma yana da matsala duk abin da ake kallo shi ne an sanya limami dan kai masallaci kai koyi da shi so da ka da limami yayi sai kai fa idza kaza kaza fa idza kabbara fa kabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza rafa'a farfa'u haka aikin zai tafi so da ka yan uwa sai mu gyara Allah madaukakin sarki sama da ce in kana so kai addu'a a cikin sujudarka kai hakuri dan uwa idan ka tada sallaka ta nafila kai kadai ne idan awa daya kai kana addu'a babu wanda zai ce maka dambe sai dai mu zo mu taba ka kan dauka ka mutu kawai amma dai ba baka da wata matsala insha Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am amin yin naji ko ba mi ba daga hannaye wancan satin gaba da sosai an biki shi muka satin da ya wuce muka ce ina jin za ku iya tunawa shi muka tashi karatu ranar talata yawwa muka ce hannu haka ake masa ko haka ake masa ba za ka dunkule shi haka ba kuma za ka wara shi haka ba haka ake sannan ka tashi kawo shi ina za ka kawo shi setin ina ka fada ko ina ko kunne don mun yi mun yi muka ce saman kunni mala yace mala yace furu'ul zina ce abinda ake nufi furu'ul zina shine me saman kunni haka Allahu akbar haka ko kuma ina sai tun kaba nace ba za mu yi haka ba ko duk mun kwatanta sannan mala yace ba za ka kawo shi kasan kusa da nonuwan ka ba ina da kun tuna ko mun yi mun sai da kai masa haka yawa Allah ba kun sarki ya samu dace ina gani ko ka dan shi afani eh wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am yace yana buƙatar ƙarin bayani game da masu cewa ci yana gaba da sallah ina gani saboda wannan hadisin da na kawo ne ko annabi ce la salata bi hadarati ta'am babu wani ci da yake gaba da sallah ai shi kansa cin ana ci ne dan ai sallah ba haka bane ai asali ma an halice ka ne dan kai sallah sallah ba ta cikin ibada tana cikin ibada Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa asalin halitta ka an halice ka ne dan kai ibada ita sallah ita ce asalin amma shi ci zaka ce dan ka samu karfi kai sallah saboda haka abinda ake nufi shine ita sallah ana buƙatar cikakkiyar nutsuwa cikakkiyar nutsuwa shi sa kaga dan uwa duk sallar da aka yi ta babu nutsuwa ba ita ba wancan mutumin Khallad bin Rafi wanda annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli malamai suka ce abinda ya tawaya a cikin sallar shine bashi da nutsuwa kun ga annabi sai dai masa haka sau uku yace bai sallah ba sallarsa ba ta ba kwata kwata idan shekarar sa 100 na irin wannan sallah babu sallah ko ɗaya a wajen Allah madaukakin sarki sallah ce babu nutsuwa to tunda ana buƙatar nutsuwa a cikin sallah lallai duk abin da zai sa ka rashin nutsuwa kafin kai sallar da a cikin sallar ka kauda shi yanzu bayan da muka gama yake nan ko to a ciki shine annabi yace kada mutum yana jin yunwar da ba za ta bashi dama ya rinka tuna Allah ba ya je shiga sallah an fahimci abu saboda haka idan yanzu misali gashi an kawo maka abinci yunwa ta cika ta cika ta cinye ga abinci an kawo maka ta yadda idan ka tashi za ka yi sallar babu nutsuwa kwata-kwata a cikinta ga jam'i nan ana yi za ka samu jam'i idan ka tsaya cin abinci kuma za ka rasa jam'i ka tsaya ka ci abincin a lokacin ka yi sallaka shi ne ya fi maka sama da ka je ka bi jam'in da sallaka idan kai ba ce ba an fahimta yan uwa abin da nake so a fahimta a nan wajen shine kowanne kowanne ɗaya daga cikin ya san kansa ya san yanayin da akwai wanda yin wanda in kana jin ta kaje ka sallah babu komai amma akwai yanayin wanda in kana jin ta wallahi sallah ba za ta yi ba kana yi kawa ka taka baka tana rawa tana karkarwa kaga akwai matsala akwai matsala to irin ta ake nufi amma ci ba ci ba baya gaba da sallah Allah Allah ya samu dace sai mu dakata ana insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya